fatiha da salatul fatiha إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا فتيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والزاد به بنظرة تأتي لنا بالظفر يوم ندعو كل أناس كتنا رانا تزام كلاوكو إن متعني بإمامهم دا هو ينسو ماتا kowa ranar tashin kyama kenan ko wa'anda mutane za a kirawo su bi imamihim ai nabihim annabinsu wata fassara kenan za a kira wasu da annabinsu nabihi yuqalu za a ce ya ummata fulani ya al'umma wani kamar mu a ce ya ummata muhammadi ya al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko ya ummata fulani in mutanen annabi isa ne a ce ya al'umma annabi isa in mutanen annabi musa ne a ce ya al'umma annabi musa kafana fakara ya ishe mu alfahari idza kila lana idan ranar tashin kiyama aka ce mana ya ummata muhammadi ya al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama to wannan ya ishe mu alfahari ko kuwa za a kira kowace al'umma da da littafinta wato kowace al'umma za a kira ta da littafinta mu za a kira mu ya al'umma qur'ani yahudawa ya al'umma at-taura ya al'umma injila ya ko kuwa za a kira kowace al'umma da aikinta na alheri ko na sharri wata ce aikin alheri za a ce ya ke mai aikin alkhairi ya ke ran wane mai aikin alheri mai sharri kuma ya ke ran wane mai aikin sharri to wannan kenan ko kuma yau mana kulla unasi ranar da za mu kira kowanne mutane bi imamihin da uwayensu mata bi ummahatihin da iyayensu mata wato ai wato za a kira wasu da iyayensu mata ko ya zo cewa ranar tashin kiyama kowa da sunan uwarsa mace za a kira shi ba da sunan uwarsa namiji ba amma nan duniya kowa da sunan ubansa namiji ake kiransa wane dan wane wane dan wane isma'ila umar ahmadu yunusa wane ne haka kowa zaka ji an faɗi sunan babansa amma ranar tashin kiyama kowa Allah zai kira shi da sunan uwarsa mace amma baka kuma a ce kuma nan duniya kuma za a kira kowa da sunan uwarsa mace a ce saboda kiyama ma wannan hukuncin kiyama ne sabida abubuwa sabida annabi isa alaihi salatu wassalam shi ba shi da uba shi kumba ya kudi ne kalma ce ta Allah Allah ba ubansa bane kamar yadda kiristoci suka tafi a'a kalma ce ta ubangiji sannan jibrilu ba ubansa bane shi ma jibrilu aiko shi aka yi da ran annabi Musa ya zo ya ka Isa ya zo ya ka Maryam shi ran Allah ya tabbata a gare ta to duk ba iyayensa bane to wai dan kar kowa a kira shi da ubansa kowa a kira shi da ubansa amma a zo kan Isa kuma ai shiru to Allah ma ba zai kira kowa da ubansa ba kowa da uwarsa ma zai kira shi wani dan wani idan an zo kuma sai a ce Isa dan Maryama shi ma to wannan kenan sannan kuma girmamawa ne ga Hassan da Husaini sayyidina Hassan da sayyidina Husaini ya'yan manzo jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata uwa ko uba a duniya bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya kai Fatimatu Zahra yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to su ma za a kirawo su sharrafawa ne a kirawo su da sayyidina Ali ya fi a kirawo ya fi a kirawo su a kira su da sayyida Fatimatu Zahra ya fi a kira su da sayyidina Ali to su ma za a kirawo su da uwarsu Hassan dan Fatimatu Zahra to zai ji ba wani ba wani dan adam ba wani dan adam da yake da uwar da aka kira shi da irin wannan uwa ta Hassan din nan da manzo Allah ya ce su hudu ne sai dai ƴaƴan Khadija sai dai ƴaƴan Maryam ƴan Imrana sai dai ƴaƴan Asiya ɗan Mazahimu sai kuma ƴaƴan Fatimatu Zahra din dama su hudu ne manzo Allah ya ce sun cika Khadijatu da Fatimatu da Maryamu da Asiyatu to su ma Hassan da Husaini za a kira su saboda haka to sannan kuma karamci ne girmamawa ce ta Allah da kunyar Allah ga 'ya'yan da ba su da iyaye 'ya'yan zina su ba su da laifi ba su suka jawo ba iyayen suka jawo musu ba san ma me aka yi ba to kuma dan wato karrama su kar su ji kunya kowa a kira shi da ubansa kowa a kira shi da ubansa su kuma idan aka zo ai shiru ko kuwa ana zaton wane ne babansa to ranar lahira kuma ba ƙarya ranar lahira ba ƙarya kawai a ji an kwan tsamo wane dan wane ai haka fitina kuma ya taso a ce to ya aka yi uba kuma nan zai taso ya ce to ai daji ne ke rida to dan wannan wannan riba to ka ga ubangiji idan a fagen tashin kyama ubangiji ya ji wannan kunya ina kuma a nan duniya ka yi keke da keke ka rufe ido kai so kake ka kunya ka mutane to kaiwa duk wanda ya ce zai kunyata wani sai Allah ya kunyata shi duk yanda ya ce ko ka san abu ishiru rufe bakinka yanda Allah ya bar abin a rufe shi kenan ran da shi ya je ya jawo wata rigima kuma magana ta zo masa kuma da haka wanda Allah ya ce na taji wannan a sanna minka kar ka zagi wanda ya fika shekaru baka san ko akwai wata magana tana nan a rufa ba sai ka je ka taɓo shi ce wai waye ne a ce ai dan wani yace to da aka yi kaza kaza kai kai kuma ana a'udhu billahi to yanda Allah ya rufe asirin kowa kowa ya rufe asiri wannan aya wa'azi ce kwarai da gaske annabi Musa alaihi salatu wassalam an yi roƙon ruwa an yi roƙon ruwa an yi roƙon ruwa an yi roƙon ruwa Allah bai yi ruwa ba annabi Musa ya tafi ya je ya faɗi ya tuba Allah an yi roƙon ruwa ka kaza ka ya baka yi ruwa ba sai Allah ya ce iwa shi zan yi ruwa akwai munafiki a cikin ku ya hana ni in yi ruwa yana ta gulma kaza kaza sai ce Allah wane ne yace ah to ni ma in yi munafinci Musa ni ma so kake na yi munafincin ne Musa an gaya ma wane ne ni ma ina yi gulmar Musa da fuje ga idan ya rasu an fito da shi masallaci annan musa ya sheko da gudu ya ga ko gawa ya je zai ga gawaki saba'in ga su nan za a yi musa to waye a ciki ai je ran san annabi musa Allah Allah yana da sura Allah ka sura mu barka annabi sallallahu alaihi wasallama to ranar da zamu kira ko wanda mutane ko bi imami ya aiki amanu da uwayensu mata da uwayensu mata فهو يوم القيامة رانا تاشن قيامة ينادى الشخص ذا أكرا متين يا فلان ابن فلانة يا وانا قنوانشي ينصب الأولاد ذا أدنغ نمتاني رانا تاشن قيامة إلى أمهاتهم إذوا إيا ينسو ماتا سترة دان سترة لأولاد الذين ليس لهم النصب بأعين دبا سدى دانغاني لأنه إذا جئ كل منهم domin idan aka kira kowanne da ismin abihi da sunan babansa fallazina la aba lahum wa inda ba su da uba yastabihuna sai su kunyata fali haza saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sattaru Allah mai yawan sutura ne tabaraka wa ta'ala ya kuli ya fulani gunu fulanata sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya wance dan wance wai Allah mai yawan sutura ne ana kawo wata kissa shi ma kwarta yayi irin na da to sai wani kwarto irin na da ya shiga mata ya shiga gidan sarki sarkinsu to kuma akwai wata daga cikin yangin sarkin ko matan sarkin to yana neman ta to ya shiga mata baiwa ce ga bawa ce kawai ya shiga ya je ya abu to shikenan sai Allah ya kama shi sai ya kaki sai ya tofa a cikin bango nesa to sai da sarkin ya shigo ɗaki yana hange hange kawai sai hango kaki kuma gashi ɗanye ba au ba sai sarki ya ce akwai wani wanda ya shigo ɗakin nan ne sai aka ce ba wanda ya shigo sai ce a akwai namiji da ya shigo mana ce a ai ba wanda ya shigo sai ce ai wannan kakin mace ba ta iya karfin ta buga majina haka ta nisa shi yadda wannan namiji da ya shigo maza maza a rufe gida maza maza a rufe gida kuma biki aka yi dan biki nan da nan aka rufe gida aka sa a yi a yi caje a yi caje ana ta caje shi mutum kwarto ya rasa ya gigice sai sunan Allah sattaru ya zo bakinsa ya sattaru ya sattaru Allah ka sattaru Allah ka sai da aka kusa to an yi sata ma kuma da zancen sata shi ya shiga kwartanci kuma aka yi sata ya sa aka tattare ya sattaru ya sattaru sai da aka kusa zuwa kansa yanzu sauran yan mutane sai aka ga murjanin da aka ɗauke sai nan ce duk ma a ce su fita ma an kore su duk gaba gida da ya fito shi ba shi da wani ismail azin sai ya tattaro ko dawafi ya ke wai ya tattaro wadda da ya kake ya zuce banni inda a wasu nan kenan to Allah ne yawan sutura ne tabara to ma'ana kowa ya ɗabi'antu da wannan suna ya zama mai suturta bayan Allah tabaraka wa ta'ala فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون kabila فتيلا faman uce kitaba hudu wanda aka bashi littafin sa biya minihi da hannun dama Allah ka bamu wa hum su adawu sune masu arzikin lahira ulaika wa hum su adawu sune masu biya minihi wa hum su adawu sune masu arzikin lahira ulul absari sune masu wato hankali fi duniya a nan duniya masu fahimta a basira a nan duniya wanda suka ji Allah tabaraka wa ta'ala kuma suka yi aikin alheri suna da hankali sun san akwai rana mai wuya ita ce na tashin kiyama to suke aikin alheri fa ulaika wa inna yaqra'una kitabahu za su dinga karanta littafin su wala yuzlamuna ba za a zalunce su fatilan wa wala yunqasuna ba za a tauye musu min amalin daga cikin aikin su wa fatilan ko da farin farin farar riga ina da take rufe kwallon dabino idan ka fasa dabino ga naman dabino za ga kuma wani farin abu ya rufe kwallon nasa to ko irin dan wannan farin abu ba za a wato tauye musu ba ومن كان في هذه أأني وهو في لا فهو في الآخرة أأني وأدل سبيلا sabila waman kana waman kana fi hadhihi a ame waman kana fi hadhihi duk wanda ya zamanto a cikin wannan duniya a ame makaho ne anil haqqi ga barin gaskiya ba makanta ta ida ba wanda ya makance da gangan da gaskiya yana gani amma ya kibin ta ma'ana ya makance da gangan kenan ko to duk wanda ya zamanto makaho ne na da gangan ya kibin gaskiya a nan duniya wato anil haqqi ga barin gaskiya fa huwa fil akhirati ama to ran tashi kiyama ma za a tashe shi makaho an dariqin najati ba zai ga hanyar tsira ba hmm? wa adallu sabilan kuma ya bace hanya a fadu dariqan wato yayi nesa da, da hanya wato wannan aya ita ta nuna dole sai an yi wa qur'ani tawi dole ba zahirin qur'ani shine fassararsa ba zaka iya ganin da zahirin take amma kuma ga yanda manzo Allah ya fassara ta sallallahu alaihi wasallama ko sahabbai suka fassara ko malaman tafsiri suka fassara Allah ya ce duk wanda yake makaho a nan duniya ran tashin kiyama ma makaho ne kaga yanzu aka ce zahirin wannan aya za a ji ai duk wani makaho na nan duniya ran tashin kiyama ma makaho ne lelefin sa shi ma yana son ido yanda kowa yake so ya ga ba wannan ba ma'ana wanda ya makance wa gaskiya ko da ga idan sa kuru-kuru yana gani amma ga gaskiya shi ne makaho dai kenan to fa wabil akhiratu amma to na tashi kiyama ko makahon gaskan zai tashi shi ko makaho nan tashi kiyama mai ido zai tashi kuma ya shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka jarrabe shi da cutan makanta kuma ya yi hakuri ma'ana ya yi hakuri ba kai ya nemi abinci ba oh ya nemi abincin sa ya fara ya nemi ab- amma dai ba ya rage Allah ne me yasa baka yi min ido ba ko me yasa ka makanta ni da yi wannan ba to ba shi da wani lada a ranar tashi kiyama sai sai aljanna aljanna Allah tabaraka wa ta'ala zai sa ba wannan ake nufi ba alƙalin muftin Saudiya mai fatawa na Saudiya ya gaya wa Shehu Ibrahim Kaula radiyallahu anhu lalle kai malami ne kuma duk maganganunka da littafanka muna gani mun ji kaza kaza an gaggaya mana to amma an ce kana yi wa Qur'ani tawili fassarar da kake wa Qur'ani ba fassarar zahirinsa ba Shehu ya ce oh to ai dole sai an yi tawili kan ma in je ban yi ba ko na yi ai dole ne sai an yi ka dan da qur'ani yake aka za a faɗa sai shi yace to ba ne ji bari kai mun tafsiri kai wan kana fi hazi a ama fa huwa fil akhirah shi ko makaho ne sai shi yace to Allah yace duk wanda yake makaho a nan duniya makaho ne a lahira fa salamun ji sai ba irin ta ido na ake ne wa sai shi yace au kai ma ka yi tawili ku bar ku bar mutane da karatu sai yace ai kai ma ka yi tawili ya manta kaza ka shi makawan ne gashi to bayan da to huwa fil akhirati ama shi ma a ranar lahira a aman makawan ne an dalikin da zasu ba zai ga hanyar tsira ba wa adall ya bace sabi mafi bacewa sabilan tafarki ai afadu dariqan wato yayi nisa da tafarkin gaskiya وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره wa in ka ju kafiran nan sun kasance ƙarabu sun kus- sun kas- sun kusanto liyaftinunaka dan su fitinance ka ay yastanzilunaka sun kusa su sauke ka anil ladzi auhayna ilayka ga barin abin da nema wahayi saboda tsaba fitina kafiran nan ya rasulullah sun so su sauke kama daga abin da nema wahayi ka sauka ma daga kan abin da nema wahayi sababin nuzul hadhihi al-ayati sababin sauka wannan aya anna qauma sakifin mutanen sakifu a tauli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sun zo wato wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qalu suka ce na hannu na qabalul islam bi sharti to za mu musulunta amma da sharadi idan ka yarda da wannan sharadi mu musulunta in ba ka yarda da wannan sharadi ba za mu musulunta ba me wannan sharadi na kunu musulmi na za mu musulunta wata ja'alu lana shay'a amma mu ma sai ka dan sa mana wani abu naftakiru bihi da zamu dinga alfahari da shi ala sa'ir al-ahya arabi abu sa shauran dangin larabawa me zan sanya muku ka ja'alu wadiyana haraman ka sanya mu ma kwarinmu garinmu ya zamanto ƙasa ce mai alfarma ka harami makata kamar maka mu ma garin ya zama kamar maka in za a shiga sai an yi wanka sai an yi talbiya sai an yi kaza mu ma garin ya zama mai alfarma kamar maka wa alahu suka nace wa annabi manzon ce a wannan ba zai ai mu dai in dai kana so mu musulunta haka za a yi ga mu garin gaba daya in dai kana so mu musulunta sai an yi haka wa alahu suka nace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala lahum ar-rasul sai manzon Allah ya ce musu bari ku ji karshen magana innahu laysa ilayya zalika sabilan ba ni da karfin yin haka Allah ne ya isa ya haramta abu Allah ne ya isa ya abu to to wayannan sun yi wa manzon Allah ganganci Saka ce sai an ma wani abu ko sai an biya ma wata bukata ko sai an yi kaza kaza sannan za ka bi ko za ka shiga wani aikin alheri oh shiga kuma wannan ina wajen Allah ka bauta wa Allah da wani abu kenan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an san da wahayin Allah amma manzo Allah shi ya kanta Madina ita ita ma harami ce kamar haramin Makka tsakanin sauru da tsakanin uhudu tsakanin iru dutsen iru da dutsen sauru dutsen sauru yana nan bayan uhudu to ta zama haramin haramin Allah yanda za ka shiga maka da tsarki illa dai ita ba za a sa zani da mayafi ba amma duk abin da ba za ka yi a maka ba ita ma madinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi ba to da kawai su zo sun musulunta idan Allah ya ga dama sai ya hori annabin nasu sai ya wa garin nasu haka duk inda manzo Allah ya yanka ya ga dama shikenan yayi shi ya duna wani waje a masallacin sai ya ce nan dausayin aljanna ne kuma har kiyama tashi aljanna ne rawdatun min riyadil janna mazalla ne zai nuna waje ya ce nan kaza ne kuma shi kenan ya zama haka to amma dangancin da suke wannan sharafi da suke wasu mazalla ce to wannan ba ba zan iya wannan ba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba zan iya wannan ba sai Allah ya saukar mata da wahayi wa in kadu wayannan mutane sun kusa liyaftinuka ai liyastanziluka su saukar da kai hadin da zai auhaina ilayka ga abin da muka yi ma wahayi litaftari alaina litaftari alaina dan ka tsago a bisa gare mu gaira huwaninsa ka faɗi abin da mu sa ka faɗa ba bi an ka ja'ala harama ka sanya wani gari ne alfarma gaira haramin lahi ba alfarma Allah gari ne alfarma na Allah ba wa idan lattafazuka qalila yayin nan lan fa'alta zalika da ka aikata musu haka lattakazuka qalilan da sun rike ka aboki to amma kuma rikici ya faru da kuma kai da Allah kuma babu a'udhu billahi kar dan duniya ya kwashe ka dan shi ka ban lamarin Allah to shi kenan za ka ji daɗi kawo kuma ka taho inda ba a tahowa ka yi faɗa da inda ba a yin faɗa to lallai da ka yi musu haka shi kenan sai su bi ka to shi kenan za su zama abokan ka su rike ka aboki amma kuma yanzu ta faru tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shi ake cewa rigakafi da manzon Allah ake amma da duk al'umma su ake kuma manzon Allah din ma bai yi ba walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim sai an qalila walaula an sabbatnaka ba dan mun tabbatar da kai ba laula anna Allah tabaraka wa ta'ala ba dan ubangiji tabaraka wa ta'ala sabbataka ya tabbatar da kai alal haqqi akan gaskiya ba bil ismati kai da ma ya tsare ka ba ka taba zunubi ba ba dan Allah ya baka isma ba ba ka taba zunubi ba laqad kitta da ka kusata karkanu ilayhin ka dan karkata zuwa gare su shay'an kurkunan dan karkata kalilan ko da dan kadan da dai dan dai saboda yanda kake so ka musulunta din nan ba dan mun tsare ka ba da kiyayewan mu da ka dan ba su dai dan wani abu ko ka dan karkata a wajen su laula anna allah tabaraka wa ta'ala sabbataka ala alhaqi bil ismati laqad kita tarkanu ka kusanta ka dan karkata ilayhin zuwa gare su shay'an rukunan wani abu kalilan dan kadan laula ismatullahi ba dan tsarin Allah ba la kunta tamiru da ka karkata ila ma da auka zuwa abin da suka kira ka ilahi zuwa gare shi lihir sika sabida fadayinka ala imani ka ga ina laifi nan kuma sabida yanda manzo Allah yake so su musulunta da ya dan ba su dan wani abu wa ilhahihim sabida nace wasu alaika a gare ka الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال الله صلى الله عليه وسلم لم يركل بكركتة ba. wala ƙara ba rukuna bai kusan karkata din ba da annal ismata sabakat domin tsarin Allah ya riga Allah ya riga ya tsare shi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sarihu wannan aya a sarari take annahu lam yarkan cewa bai karkatan ba kuma bai kusanta ya karkatan ba sallallahu alaihi wa sallam إذا لأذقناك ضيف الحياة وضيف الممات to a kaddara da cewa ka karkata din nan ma'ana ai ba yi ban shikenan wannan dai ana wa'azi dan wani ya ji to a kaddara duk yanda muke da kai din nan duk matsayin nan naka a waje na da a kaddara cewa laura kanta da ka karkata zuwa gare su ka aikata abin da ban hore ka ba ko ka ba su abin da wato ba nasu bane la'azakna ka bi hayati da na ɗanɗana ma azabar rayuwa ninkin yanda zan wa wani dan kai annabi na ne dan kai annabi na ne in zan azabtar da kai fiye da azabar da ne wani zan ba dan ba irin sa bane kai ma to haka ma malami haka ma bawan Allah mai cewa ni na Allah ne to idan kana cewa na Allah din nan idan ka tabo abin da za a yi wa wani civilian ba irin ka ba kai sai an ninka ma sau biyu haka zai cewa kusancinka da Allah kamar ɗanka ne ɗanka da ɗan wani ya yi tafi laifi ai ka ga ɗan wani dai sai dai ka ce kai tafi tafi gida amma ɗanka kan ka kama shi ka bashi kashi saboda naka ne kana tsoron ɗan wani ka je ka taba to cewa kai na Allah din ne ma to ai ma yanda za a ji daɗin ba a kashi kenan lalle kana da girma kana da kaza kaza amma an ka taɓo Allah zai ba ka kashi nasa ne zai jin tsoron na kowa duka ba gida to da ka yi irin haka din ma ko da da an yi ko idan la azabna ka bi fal hayati wa bi fal mamati ai azaba mislai ma yu'azibu da mun saka nama azabar rayuwa ninki biyu abin da zamu azabtar da wani ka cikin duniya a nan duniya walakin da lahira wa hadha laysa fi shay'un ba komai a cikin wannan magana bai yin ba ma a ce Allah ya kiyaye wani Allah ya kiyaye kada baka je wajen nan ba ai da ka je da yanzu kai ma ka mutu to me wannan magana ai babu bai jan ba bai mutum ba ai bata baki ne kawai wannan Allah ya kiyaye kada baka je wajen ai da ka je ai an mutu da yawa ai da ka je da yanzu kai ma kana kabari to ai ba komai ai bai je ji to Allah ya kiyaye ni yanzu duk wannan magana da aka gaya manzo Allah duk ba a yi din ba da ka yi da kaza kaza zai faru da to ai shikenan magana ce dai ba ku wa'azi ne gare mu amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba komai akan sallallahu alaihi wasallam wa hadha wannan magana laysa fi shay'un ba komai a ciki da ya masu janiban nabi da zai taɓa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zai ji daɗin wannan magana za ga ana ta jawo ta a sallah ma da kaza kaza kaza mun taɓa sallah a harami wani abu limamu yana cewa Allahu akbar da ya gama fatiha abin da ya fara jawa walau ta kawwala alaina ba aza laqawi la akazna minhu bil yamin ko wa la qatana minhu ne ka wannan wannan ko dai aya qur'ani ce ko Allah ne ya saukar da ita dai kaza kaza ai dan kunyar wanda yake kwance da wannan ai ko yanzu kai ka ji ba an gaya ma baban ka ya gaya ma maganganu ɗari masu daɗi amma ya gaya ma wata bakan magana mai guda ɗaya wani ya zo duk ya manta ɗarin nan mai daɗi ya ɗauko bakan maganan nan guda ɗaya ya gaya ma ai ba za ka ji daɗi ba mai dariya ma aka ji haushin sa bari mai abu to aka rasa me za a jawo a sallar sai walau ta kawwala alaina ba azala qawu to sai na Umar ya ji wani mutum an zo an gaya sai na Umar akwai wani limami duk in ya tashi sallah a basa wata walle yake karanta yace munafiki ne munafiki ne jin daɗin abin da aka gaya manzon Allah yake makiyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kaga dai ayat qur'ani ce amma duk ayoyin Qur'an duk surorin Qur'an nan sai dai ka dinga ja a masa wata walle to haka za ka duk an koya wannan lokaci duk ayoyin rahama din nan Qur'ani koman sa mai kyau ne ko tabbat ya da abi lahabin ka jawo mai kyau ne amma kai duk ayoyin nan surorin nan mai kyau sai dai ai ta jawo ayoyin azaba ayoyin shirka mushrikin kaza kaza ana tunanin aiwata wa'ansu ake duk kaga an fa'a an wata ko to ba komai a cikin wannan aya ya masu janiban nabi da ya taba wato alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna mal mukadabu wanda ake magana da shi huwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annahu ya'ul wahyi dan manzon Allah shine da kan wahayin gaba daya dan haka ake kallon sa ake magana wal maqsud ghayru abinda ake nufi mu al'umma sallallahu alaihi wasallam thumma la tajidu laka alaina nasira sannan ba za ka samu mataimaki mani'an wanda zai shiga tsakaninmu da kai ya ce ba wanda ya ce taba ka ba ba wannan in ka ce za mu kama ka mu da gare shi wa in kadu la yastajizunaka min al-lagadi yukhrujuka minha wa in kadu yahudu kuma sun kasance su taqibu ga tasu can wa in kadu to haka kuma wa in kadu yahuda sun kasance la yastajizunaka sun so su rawrawar da kai ya rasulullahi min al-ardi daga kasar madina da liyukun zuka don su fitar da kai sun so su zaurawar da kai don su fitar da kai sababin nuzuliha sababin saukar wannan aya annal yahuda cewa yahudawan madina a taulin nabi sun zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka shiryo makirci suka zo to ya abal qasim ya kai baban qasim in kunta nabiya hakan to in kai annabin Allah ne da gaske fal haq bi sham to garin nan tafi sham san ce kasa annabayo ka zo ka zauna a wannan gari ya zo ya babbata mu harkoki kenan ai wannan garin ba wajen wannan yan gari ne na yan duniya yan kasuwa kaza in kai annabi ne ai tafi sham can ne garin annabawa tafi ka je ka zauna sai ka ga abin kaman wani abin kirki amma kora da hali kenan ko al'abbi shami tafi sham na hannu na rafikar dala'ila ai haka ne mu mun gama alamar da daga ganin ka dai annabi ne ka je yau da aka shigo shafi kuma da an iya da shi daga ganin ka mun ga akwai alamar cewa akwai annabi ne walakin al'anbiya a sai dai annaba maskanuhum sham a sham suke zaune baitul maqdis din nan inda isra'ila take annabawan Allah dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudun nan duk suna sham sai kusan saba'in ne ba sa nan abu ne an ce duk suna nan bunna a sham saba'in ne kawai ba sa cikin ba sa cikin sham to wannan ba kasa annabta ba ce in dai kai annabi ne ka tafi sham idan ta kalta ila shami idan ka tafi kasar sham fa na hanu numinu bika to za mu yi imani da kai wa na hanu ulama ka san dai mu malamai ne na ahlul kitabi idan amanna bika in muka imani da kai amana bika jami'ul bashar kowa da kowa duk mutane za su imani da kai to fita daga wannan gari alhibbi shami ka fita ka je ka hadda sham inda kilka tashi min almadina daga madina wa muraduhum ba wai shiriyar suke nema ba ba wai Allah suke nema ba kawai korarsa suke so su yi shi da aka shiryo wannan sharri fakat kolas suke so kawai fa mana'ahu Allah sai Allah ya hana shi ce nan naga dama ka zauna kai kada in ka zauna a Madina karin jayi duk annaba dubu ɗari dubu ashirin da dubu hudun da suke sham da dukkan girma masu karin jayi sallallahu alaihi kai ne cika makon su duk gaba gida fa mana'ahu Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya hana shi tabaraka wa ta'ala min zalika daga wannan Allah ya ce wa in ka duka wannan sun kusata la yastafizunaka sadarawar da kai min al-ard daga cikin ƙasa yufurjunaka su da kai min ardil madina da ƙasar Madina وإذا لا يلبسون خلفك إلا illa قليلا qalila in kurjuka dan su fitar da kai min hada kasan Madina wa idan to wallahi law akrajuka da daga can ka fita ba wai so suke ka fita ba to da sun take ka fita la yalbasuna kalbaka su ma ba su zauna a garin ba bayan ka. illa qalilan sai dan kadan sun mai yula kuna duk zan halaka su gabaki daya law ya alamuna da sun san annaka cewa sai law karanta min al-madinati da ka fita daga madinan nan la nazalat bihim al-masa'ib da masibu sun sauka a ciki wa hul- wa halaku sun halaka lama dalabu zalika da ba su nemi wannan ba ai dama madina manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya sa ya sa ta zama mai dadi da ƙasa ce mai annobar malaria saboda ƙasa ce cikin ruwa kwarurruka ne kwararrabai da haka aka sa mata yasribuma saboda zazzabi da rashin lafiya da ake saboda haka ko su musulmin da suka fara dawa ai ba dadewa suka kakkamu da rashin lafiya sai da Aisha ta sai na Abubakar ba lafiya sai da Aisha ta ce ta je gaida shi sai ta tarar da Bilal ma a kwance wani daga cikin sahabbai ma duk an shinshin kuɗe suna kwance sai wannan ya motsa ya motsa ya ce "Mm, na tuna dutsen Uhudu na tuna dutsen Hajunu suna ta tuna maka ina ma in ce gani gani tsakanin ɗakin Allah da kaza kaza sai sai da Aisha ta zo ta gaya manzo Allah sai manzo Allah ya kaga hannu ya ce Allah ka sa mana san Madina fiye da yadda muke san Makka Allah ka sa mana san Madina fiye da yadda muke san Madina Makka Allah ka ɗauke wannan annoba ta Madina ka je ka kai shi Juhufa Allah ya ɗauke annoban Madina ya kai ta Juhufa sai Allah ya ɗauke annobar ya sai manzo Allah ya canja garin ma suna dan ma kai ya ci gaba da wannan suna annoba ta zana sai manzo Allah ya samu Madina duka baki da to akwai shiryawa da yawa dan ta zama birni kuma dan duk wannan ya tafi to sai da manzo Allah ya zo ya gyara garin garin ya yi daɗi kuma sannan ku kore shi da ku kore shi ma kuma ba za ku zauna a ciki ba da halaka za ku yi سنة من قد أرسلنا قبلك min rusulina wannan al'ada ce wadda ta shuɗe kafin kai haka al'ada take man qad arsalna wannan al'ada ce ta man qad arsalna qablaka wanda muka aiko su kafin kai ya rasulullahi min rusulina daga ma'aikan mu dama haka sunnan man- ma'aikan mu take kullama taraja nabiyyun min ardin duk lokacin da wani annabi ya fita daga ƙasa- wata ƙasa mutanen su suka kore shi halaka qaumu ba'dahu mutanen ƙasar sai su halaka bayan sa to da an yi haka da hakan ci za ka faru ولا تجد لسنتنا tahawila ba za ta samu canjawa ba tabdilan canjawa ga irin al'adar mu haka al'adar mu take Allah ne ya kiyaye su kawai ma muka ce maka ka fita saboda rahama gare su أقم الصلاة لدلوك الشمس ila ga sakin dare ya rasulullah hakimin salata ka bai da sallah wannan salloli biyar kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗe su a dunkule sai sunna kuma duk ta rarrabe su hakimin salata ka bai da sallah ya rasulullah liduluki shamsi lizawali shamsi idan rana ta yi zawal min wakati zawali ha daga lokacin da rana ta yi zawal idan rana ta fito ta fito ta fito har ta zo tsakiyar sama inuwa komai ta shiga jikinsa to da ka gota to ta yi zawali kenan to kuma lokacin sallah azhar ya shiga to kuma sunna tana nan idan ka je ka ji zullu zawalin da kaza sunna ta faɗi duk yanda lokacin yake babu sallah mai wuyan lokaci irin sallah azhar ita ce sallah mai wuyan lokaci a cikin lokutan dan ka ji yanda sahabbai suke aunawa amma yau kuma babu sallar da aka mai da ita wasa aka yanka mata lokaci irinta saboda Allah ya zuba ta addinin mutum babu sallah mai wuya sai irin lokacin azhar idan aka ɗau sunan turmuzi mun yi bayanin duk da abin bayanin da sahabbai suka yi akan lokacin azhar da zulli zawali din da taku nawa ko kafa nawa ko kaza dole haka suka dinga auna kaka da an ce da rana ta yi zawal kuma shi kenan karfe sha biyu ko karfe abu ka ka buga azhar ba ka da ita a wani lokaci a wani lokaci kuma kana da ita sai ka je ka ji kuma ya manzon Allah ya fassara wajen yaya ya aikata yaya sahabbai suka rawaito to duk mun faɗi wannan a sunan Tirmidhi ko an kawo duk yanda abin yake to shehunan mu malaman ƙasar nan suka auna suka auna suka auna kowace ƙasa dole sai an auna lokacinta kakka ce abin ma kuma na auna ƙasa ne dole addini na tafiya da ƙasashe akwai ƙasar da kudu ta masu da dare dole sai malamai sun auna ya za a yi azumin ramadana a ciki za a ce to azumin ramadana zai dinga fara daga awa kaza zuwa awa kaza a sha ruwa ko ga rana a sama shikenan an yi abu dole sai malamai sun auna wayansu su ce da awan maka za a auna wayansu ce a'a da awan gari mai dare da rana na kusa da su wayansu kuma su ce a'a a auna da gari na tsakiya wanda shi ba dogo ba can ba rana ta yi tsaho a cikinsa ba ba dare yayi gajere dole malamai sai sun shiga cikin abu kaka da Allah duk a ci karfi ba za su sa mana magana ba mu sai kitabu wasu kitabu wasu na kitabu wasu na zai ga ma karatu yanda yake dole abu wannan ba karatu ne aka shigo da shi ba ba dai kin kowa ba amma dan kowa ya kubuta amma duk inda aka bin nan halaka aka bi amma kuma da sunan magana mai kyau kitabu wa sunna kitabu wa in baka iya fasara kitabu wa sunna din ba sai na Ali ya riga ya faɗi wannan duk gaba gida kawarija su zo la hukuma illa lillah mu ba ma son wani kato ya mana hukunci qur'ani ne zai mana hukunci sai Allah sai na lece magana mai kyau ba kwa so kato ya muku hukunci sai qur'ani ko sai na lece ni wallahi abin da nake so kenan qur'ani ya mu hukunci sai ka shi daga daki ya dauko qur'ani ya zo ya ajiye musu qur'ani yi mana hukunci qur'ani yi mana hukunci wannan wata irin magana ce to kamanya qur'ani yana magana ne da to ni da zan yi magana kun ce ba kwa so kato ya magana kun ce qur'ani ya magana to gashi ne ya muku magana to dole malamai su za su faɗo hukunci na Allah wanda suka san abu to yau duk an an kwantan din magana su kai da Allah je kawai ka buɗe littafi kawai ka ɗauko je ka buɗe sahih bukhari ka ɗauko kaza to ga karatun ne amma malaman ƙasar mu sun gwargwaje lokututtuka lokacin ɗari lokacin zafi lokacin bazara lokacin damuna to malaman mu malaman Kano su suka yi wannan su ne dai malaman kasar mu Kano Zaria Katsina Bidda waɗannan garuruwa suna cikin gari akan gaba wajen fikihu wajen wajen fikihu na faɗar hukunce hukunce yadda suke lallai mai dubu ta yi tashen qur'ani kan amma dai ba ta haɗa ka faɗa da waɗannan wajen wajen fikihu da kaza kaza to wa'annan malamai sun gwargwada malaman kano sun gwargwada sun gwargwada wa'annan lokaci a bisa shugabancin shehu man tijani radiyallahu ta'ala anhu sun gwargwada su ne kuma hukumar mal su ne malinta a wannan wajen kafin su rasu wa'annan da muke da su yanzu Allah ya kara musu albarka ya ja da ran wa'ansu daga ciki su zama su ne kwamati su ne kwamati a wannan lokaci su ake ɗaukowa a kawo Kaduna nan jiha arewa su za su zo su faɗi abubuwa hatta gidan rediyon kaduna na akwai tasirin shawman tijani tun daga bakara hannasi amma kiyayya da sharri dama so ake ƙasa ta ɓaci kila ma sun lalata abun ba a taɓa sawa ba sai dai a sa baragada ta wanda ya ga dama ya faɗi abin da ya wanda ya ga dama amma sai da gwamnatin jiha arewa ta ɗauko shi saboda an yadda ne tafsiri ne an yadda ya san tafsiri aka zo aka ajiye shi a gidan rediyon kaduna ne ya tafsiri tun daga wakara har nasu amma ba wannan magana duk an lalata da gangan aka lalata abubuwa to wannan malamai a bisa jagorancin wannan malami su suka auna dukkanin lokutan ƙasarmu zamanin ɗari a za sakan kasance kaza zamanin zafi a za sakan kasance lokaci kaza zamanin damina a za sakan kasance lokaci kaza zamanin bazara a za sakan kasance lokaci kaza dama na gaya muku ita ce mai haɗari kuma ko mutum ya shiga littattafan hadisin aikin mun karanta mu iya ɗaukar karatun mu na sunan turmuti zai ji ita ce mai wuyan lokaci sai an bayan zulli zawal bayan inuwar zawalin ma sai an yi taku ɗaya idan kaza ne idan januware ne sai an yi taku kaza in februare ne sai an yi taku kaza inda da malamanmu da da almuharram safar suke suke yi idan almuharram ya zo sai an yi taku kaza malaman fiƙihu suka kasa fitar da wannan abu a zahar ka dinga ba su wuya sai da Allah ya kawo Shehu Ibrahim Kaulaka radiyallahu ta'ala an sannan malaman Kano suka ziyarce shi a can Kaula da a jagorancin Imam Malik din ma na mu kasar mu gaba daya Shehu Abdullahi Salga duk malami ya san me nake faɗa duk wanda ya karɓi karatu daga gidan karatu ya san me nake faɗa shirme ko ba da shi nake ba bai san ma me ake cewa ba to sai da aka je abu sa jagorancin shehu abdullahi salga shine imam malik din arewacin nigeria gaba daya a wannan lokaci ikon allah sai suka samu shehu ibrahim yana ba da karatu yana ba da karatu a cikin muktasa kuma an zo babin zilli zawali rana in kai inuwar zawali da azhar take shiga yaya magana take muktasar ya jawo shehu ibrahim radiyallahu anhu da ya jawo ya jawo ya san fage ne sai ya ce salga ma'ana shi Abdullahi Salga da yaya kuke kirga nan wajen yaya kuke karanta sai ce to shehu mu ma kamar yadda Afirka suke karatu ne sharhin muktasar sharhin muktasar ya gaya mana in al-muharrar ta zo za a kirga taku kaza sai shehu ce la la la la ba zai fita ba in kuka bi da watan muharrar watan mu na addinin ma ko in kuka bi da shi ba zai fita ba saboda watan mu ba shi da ka'ida zai iya yin nusan zai iya yin kaza ka ji dalilin da ba zai fita ba ice da ya nayu ake da watan turawa januwari shi yake da ka'ida permanent so kwanci ne amma kuma ya zama mana alheri yawa shi yake kalanda shi yake da lokaci permanent to da wannan ake yi daga nan malamai suka ce Allahu akbar kirjan su ya dinga fita shikenan malamai suka kwarance da hisabi a kan wannan to malaman nan duk suka to hatta shi man jani a wannan to su suka kaddara duka wannan lokaci suka ce to idan mutum malami ne idan mutum malami ne ya san wa'annan auna aune to shi kenan shi ba shi da kowa a kansa ya je ya auna ya ji tsoron Allah ya bi domin ka yi sallah lokaci da ya shiga ba manzalla ya ce zunubinka ya fi kabbarta ma har wata shekara sannan ka yi shi ne abin da ake tsoro ka yi sallah lokacin ta bai ba zunubinta ya fi ka bar sallah ka dingina ta har shekara wata ta zo abinda ake tsoro kenan to malamai suka ce in dai mutum malami ne ya san wannan awo ko mai falaki ya san wannan awo sosai to ba ko malami ba a sata shi amma duk wanda bai san wannan karatu ba to kai ya sallah a zahar a ƙasan nan tamu sai karfe biyu ta rana kai ya yi la'asar sai karfe hudu magariba kuwa rana ta faɗi isha kuwa iya ƙarfinsa ko ishan ma shehu ya zo ya tarar da mu a kano ana rigimar isha akwai wa'anda ba sa yin sallar isha sai karfe goma ta dare sai karfe goma dare ana cewa sallar shiga bacci ba za su yi sallar isha ba sai karfe goma akwai wa'anda kuma da sun yi magariba bai fi su jashar ba sai a tashi a isha an ce musu to yaya karatun cewa sai alfijir ya geto wanda ya kafa abin ya ce a tsora shi a dala zai nuna alfijir ba wannan jan abin ake nufi shine alfijir ba shafaki kai sai shafaki ya huya ita a tsora shi akan dala zai nuna shafaki ba wannan jan haduwa rana ta shine shafaki ba to ana cikin wannan rigima Allah ya kawo shi sarki Abdullahi ya tambaye shi to wai yaya magana take ne ga abin da malamai suna ta bugun juna kaza sai shau ya ce to hukuncin sallar isha yadda muka fitar da shi a cikin hadisai da littafan fikihu komai gaggawar da mutum yake kai ya sallar isha sai awa ɗaya ta yi daga sallar magariba kai sallar isha sai awa ɗaya ta cika gangariya komai gaggawar ka in ba haka ba baka yi sallar isha ba sai je matafi to shi kuma wannan yana da wani zambu takadimin ko zambu takirin in ka je ka duba littafin fikihu kuma za ka gani matafiyi ne in ya ga dama lokacin magariba zai iya jawo isha ya yi magariba ya isha kawai ya ci gaba da tafiyarsa ya yi jambu ta kadini ya jawo ko ko in ya ga dama ya ƙi yin sallar magariba a lokacin da ya bari sai sallar isha ta yi ko da ƙarshen dare ne sai ya sauka ya yi magariba ya yi isha shikenan ya yi jambu ta akirin matafiyi shi yana da wannan amma shi ya ce in dai mai zaman gida ne komai gaggawarsa kai ya sallar isha sai awa ɗaya ta yi gangariya in ku yana so ya jirkita to awa ɗaya da rabi shi ma duk mun yi wannan a sunan turmus awa ɗaya da rabi shi ne inda wata ike kaiwa in yi kwana uku duk hadisi ya auna ya auna wannan to shi kenan daga nan alhamdulillah wa'annan rigingimu suka kare to dama sallah ne wuya sallah azhar kamar yadda bai muka faɗa sallar la'asar kawai da rana inuwa ta sauka kawai kaza kaza ita ba ta da rikici kowane lokaci za a yi ta in dai rana ta yi sanyi ko inuwa ta yi abu amma azhar in dai mutum malami ne ko hadisin ma ya bi hadisin ba gundarin sai dauka ba ya dau ya fassara shi da maganganun sahabbai da yanda manzo Allah ya fahimta to zai ga wannan karatu amma an zo kai ma da sallar karshe karfe biyu ta yan bidiya ce ta kaza kaza kowa kuma dan ya kware a kullo ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya mutum yayi kana da san kana yulada kana zubar da addininka abin nan ba burgewa ba ce abin nan ba ado ba ne karatu ne karatu ne shi ne ma'anar sunna ɗin ka bi aikin da manzon Allah yi da aikin da sahabbai suka tafi akai da aikin da salafu salih suka ba wauta irin tawa ko shatowa kaza kaza kaza ba to wannan wato wannan aya tana faɗan lokutan sallah gaba gida to ka tsai da sallah liduluki shauki idan rana ta yi zawali min waqati zawaliha daga lokacin zawal dinta to kuma ko daga lokacin zawal dinta ila ga sajin laili zuwa kuma duhun dare a kimin salata ka da sallah salata zuhuri ana nufin sallah azhar wal asr da sallar la'asar wal maghribi da magariba wal isha da isha sune aka faɗa a nan a kimin salata bi duluki shamsi ila ga sajin laili dinna duk sallolin nan hudu an faɗe su ana wajen to kuma sunna sai ta zo ta rarraba su kuma ta ba kowanne lokaci sunna ta zo ta rarraba su ila gafaqin layli zuwa duhun dare wa qur'an al-fajr sannan kai sallah asuba kuma idan al-fajr ya keto to ita ma ba tsakar dare a tashi ai salatu ba duk mun yi karatu a cikin hadisi wannan sharri ne ba wani wanda yake kama hujja babu shi babu shi illa kawai haka na ga dama to kuma mutum yayi addini da haka na ga dama to wa qur'an al-fajr sai sallah asu al-fajr sallah asuba idan al-fajr ya keto kuma an kiran sallah as-salatu kenan kuma da dan minti biyar yau dai ko makan nan da madinan nan dai duk abin nan daga san yazo duk abin nan daga san yazo duk mutane suna zuwa umra duk mutane suna zuwa hajji in ka ji an ce as-salatu khairun minan nawm minti biyar za a da sallah asuba minti biyar ba kasar duniya da za ka shiga kare an ce as-salatu khairun minan nawm sai an yi wajen awa ɗaya sannan a tada sallah sai Nijeriya mu muka fi kowa iya addini sai Nijeriya babu abu rabi da sharri to kawai ba a cuci dan mutum ya kai yana a salatu kai rin minan naubu ko karfe biyun dare ne bai cuce ni ba bai cuci wani ba bai cuci kowa ba kansa ya cuta shi da Allah dan manzo Allah zai ce kazabta walil kazbi na hatta dan da bilal din bilal yace a salatu khairu minan nawmi na a salatu ta gaske manzo Allah yana ce masa sadaqata wa bil haqqi na hatta kai gaskiya ka faɗi gaskiya to kana abin da zaka samu aljanna da shi ka samu wuta da shi kuma ina duk abin da ya zama shirya ga wani zai iya zama kuma bata ga wani duk ga baki da ba ba dan ana kin kowa ba Allah sai dan karatu ne to to wa qur'an al-fajr sai sallah asuba salata subhi shine sallah asuba idan al-fajr ya ke to ayi sallah zaka to ba gashi an ce salatu subhi sallah asuba ka to gani an yi sallar asuba din kai lokacin da kai a salatu kai rubunan naumin nan to inna qur'an al-fajr cewa sallar asuba kana mashhudan abun halarta ne tashhaduhu al-mala'ikatu mala'iku suna halarta sallar asuba mala'ikatul layli mala'ikun dare in sun gama gadin su da daddare idan asuba ta yi mala'ikun safa za su zo kuma to za a yi handin over to ba za su fito duk sai sun yi sallar asuba da na daren da na ranar idan suka yi sallar asuba shikenan na daren sai su koma sama kuma shikenan na rana kuma su ta gaji har sai kuma wato wato wato kuma magariba ta yi shikenan sannan su abu to duk sai sun yi sallar asuba mashuda a nan ne kadai mala'iku suke haduwa na dare da na rana duk su yi sallah ita ce sallar asuba yajtamihuna da'iman suna haduwa a dawwame inda salatu subhi nan ga sallar asuba wa min al-layli fatahajjad bihi nafila sallar to wannan an faɗi wajibanci kuma sai wa min al-layli haka cikin dare fatahajjad bihi tashi kai nafiloli ya rasulullahi tashi kai ta nafiloli kai ta karanta qur'ani nan kana ta sallah bihi kai kai sallah bihi da qur'ani din nan tashi kai ta karanta qur'ani kana sallah ya rasulullahi in dare shine aka sa masa suna tahajjud ma'ana tahajjudi sallar dare tarawihin da tahajjudin duk suna ɗaya ne duk ɗaya ne duk sallar da aka yi da daddare ba ta farilla ba bayan isha to su ita ake cewa tahajjudi to fa tahajjudi shi nafilatan laka yi sallar dare da qur'ani din nan bihi bil qur'ani nafilatan laka kai wajibi ne akan ka faridatan wajibi ne akan ka ya rasulullahi kai sallar dare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nafilar dare wajibi ce akan sa don haka ko da lafiya ko ba lafiya ko yana tafiya ko yana zaman gida mazalla sai yayi sallar dare sallallahu alaihi wasallam amma waninsa kuma an so waninsa kuma an so faridatan farilla ce akan manzon Allah ar-rasul sallallahu alaihi wasallama manzon Allah mai jira da aminci Allah tabbata a gare shi furuda alaihi salatul layl an faranta masa sallar dare nafilatan ai faridatan farilla ce akan ka nafilatan fi haqqi ummika nafila ce kuma akan haƙƙin al'ummarka wa faridatan fi haqqika shi ko farilla ce akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka rawahu al-awfi awfi ya rawaito da shi an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu kuma haka malamai suka tafi a kai haka imamu shafi ya tafi a kai wa sarahu ibnu jarir ibnu jarir ma haka ya zaba wa ibnu kasir da ibnu kasir ma haka ya zaba wa fil jalalain ma gashi ji ya zo ko shi manzo Allah farilla ce akan sa su ko al'umma sa shi ko nafila ne huwa la yashrubu qiyamul layl manzo Allah bai barin sallar dare abadan ha abada faridatan alai shi farilla ne dole ne sai yayi wa nafilatan nafila ce da gairi ga wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa rasul sallallahu alaihi wasallam ya kulu annabi mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa hasinu minan nawafili ku dinga kyautata nafilolinku fa inna Allah yuzmilu bi hal fara'id Allah zai cika farillu da mu dinga yin nafiloli masu kyau saboda in farillan mu bata cika ba da su ake cika farillolin mu farillan mu in ta je cikakkiya shikenan hadisi ne wato na Abi Hurairah ko ya ce manzo Allah ya ce farkon abin da Allah zai hisabi da shi ran tashin kiyama sallah idan ta karbi komai ya karbi idan ba ta karbi ba komai bai karbi ba to saboda wannan hadari manzo Allah ya ce to mu dinga yin nafilfulu da yawa sai Allah ya dinga cika mana farillolin mu sai farillan mu ta cika kenan ran tashin kiyama kaga an fita lafiya kalau a sai an yaba a saka rabbuka maqaman mahamuda ya kusanta ubangijinka ya kusanta an yaba a saka ya tayar da kai ya rasulullahi ubangijinka ya kusanta ya tsayar da kai yuki maka ya tsayar da kai rabuka ubangijinka fil akhirati ranar lahira maqama zai tsayar da kai wani matsayi mahamudan da kowa sai ya gode ma kowa sai ya ma jinjina ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya ce ya kusanta shi a wajensa an yi an gama ne tabaraka wa ta'ala ya ku ai lissa hakiki ai hakika ubangijinka zai tsayar da kai ranar tashin kiyama wani matsayi da kowa sai ya gode maka qadiran wa muqaddiran da annabawan da ba wa'anda annabawan ba da waliyan da wa'anda ba su ba kowa sai ya gode manzo Allah dan sai shi ya bude ceto sannan kowa zai iya numfasawa sallallahu alaihi wasallama ya mu duka kowa sai ya gode maka ya mu duka fihi al-awwaluna wal akhiruna al-umma farko da al-umma kashe duk za su gode ma nan ya rasulullahi wa huwa maqamu shafa'ati shine maqamun ceto idan ka ne yawmul qiyamati idan ranar tashin kiyama ya kasance wa kafan nabi manzo Allah zai tsaya wa shafa'atul anbiya ya ce ta annabawa da farko tukun wal mursali da ma'aika wa shafa'atul ulama sannan ya ce to cikin malamai ya ce ci malaman al'ummarsa wa shafa'atul shuhada ya ce ci shahidai wa sara kulluhum sannan wa'annan kuma dukkan su ya sha'una su ta ce to kuma tilka la'ika cikin halitta هذا مقامه وانا شيء مقام من ذا الله صلى الله عليه وسلم الذي يقبضه فيه الاولون والاخرون واذا الامه da suka zo kafin sa da ta bayan sa take kwaɗayi cikin sa wannan muƙami ba wani annabi da ya samu wannan muƙami ko annabi Ibrahim ko annabi Nuhu alaihi wassalatu wassalam ko annabi Musa ko annabi Isa ba samu wannan muƙami ba wa hadisu shafa'ati bidulihi ta yafi hadisin ceto da tsawon sa zai zo to wannan shine wato hadisin ceto hatta an yaba sakara kuka muqaman mahmuda bukhari ya fitar a cikin sahihinsa daga jabir dan abdullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya ji kiran sallah yace Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati ubangijin wannan kira cikakke dinnan wa salatul qa'imati ubangijin sallar da ta tsaya a tashin kiyama ba za a daina yin ta ba ati muhammadan kaji tawassuli to ka bawa annabi muhammad alwasilata wal fadila ani da daraja amin nan da zai tsaya mana din nan da zai ransa shi dama Allah ya kama da shi saboda tsabar bukatan mu da ceton kullun sau biyar sai mun roƙo manzon Allah Allah ka tabbatar masa da ceton nan shine ma'ana wannan abin da muke roƙon an kiran sallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammatu was salatu qa'imatu abin mamaki ne mai mai yin wannan addu'a kullun ya ce ba za a ceto ba gashi nan shi da saboda kwaɗayin ceton shi kansa yana roƙo Allah ka sa a yi آت محمد الله تبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة آني والفضيلة دشيتو دفللا جرمة دزاء باشيتو مظلة يتو إنسو ما تأييني وابعثو الله كتاسو دشي مقاما الله كتايد دشي مقام نندكي القولي أسا أن يبأسك ربك مقاما محمودا تو الله كتايد دشي وانا متأيين الذي وعدته وانا كالقوة تامسا الله يأي amma dan mu samu albarka mu samu falala muke wa manzon Allah roƙo duk in kai wa in kai wa mutum roƙon alheri mala'ika zai ce kai ma Allah ya baka irin sa in kai wa mutum addu'a sharri in dai ba ya ci zalinka bane in dai ba ya cuce ka bane mala'ika zai ce kai ma Allah ya ma irin sa duk abin da ka roƙa kai ma za a ce Allah ya ma irin sa to haka ni halallahu shafa'ati manzo Allah yake duk wanda yake faɗa wannan aikiran sallah to ran da na tsaya ce sannan shi kan zan cece shi kuma ko me yake da shi shi kan san cece shi wannan sahih bukhari wa qarra wal bukhari hadisin ceto hadisin ceto hadisi ne mai girma kwarai da gaske wannan daraja ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma shine Allah ya ce a gaya mana kowa ya yi iya abin da ya iya sai ya shiga fitintunu mu ba Allah iya karfin mu mu yi addini iya karfin mu ragowa kuma Allah ya ce ai mana bishara muna da wata ajiya a wajensa hada musulikin muna da wata ajiya malamai suka ce ajiyan nan ita ce muhammadin rasulullah muna da manzon Allah a wajen Allah ragowa duk abin da bamu iya ba ragowa abin da bai cika ba manzon Allah zai cika mana sallallahu alaihi wasallam kowa akan kadaminsa zai tashi sallallahu alaihi wasallam to bukari ya fitar wannan shine hadisin ceto bukari ya fitar Bukhari yake cewa kala Hajjaj bin Minhal Hajjaj dan Minhal ba Hajjaj Yusuf Sakadi wannan suna ne Hajjaj da yawa dan Minhal din ne yace haddathana Hammam bin Yahya Hammam dan Yahya zan tadda mu haddathana Qatadatu Qatadatu ya zan tadda mu an Anas daga Anas bin Malik annan nabiy cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yuhbasul mu'minuna yawmal qiyamati ranar tashin kiyama za a tsare mu'minai to wai an tsare muminai kenan ina kuma fasiki shi za wai a dako babba a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro ko aya ta ji ana tauna tsakuwa furusko tace me ake ci ne aka ce tsakuwa tace to ni kan na shiga bakin zan sha wuya tsakuwa ake tauna irin haka to wai muminan ma za a tsare su na tashin kiyama hatta yuhimmu bi zalika wuya ta wuya har su da kansu su yi shirin su ce to wai da wannan zama da muke wuya mana mu nemi wani daga cikin bawan Allah mana wanda zai nemi ceton mu wajen Allah a san inda muka shiga saboda wannan al'ada ce ta Allah al'ada ce ta bayin Allah mutum ya kamun kafa da wanda ya isa a wajen bukatarsa da yake so wannan al'ada ce ta yan adam ana nan ba za a yi kamun kafa ba ba za a yi tawassuli ba zancen banza kenan nan ne gidan kamun kafa ma yanzu ubangijinmu tabaraka wa ta'ala yana nan tare da mu amma ina Allah ya ce mu tafi wajensa fa firu ila Allah mu zuwa da gudu mu tafi mu je ina karkari mu zo masallaci ina yake karkari mu zo masallaci to nan idan mun yi kamun kafa da Allah mun nemi albarka annabawa mun nemi albarka waliyai mun yi kamun kafa da Allah ai ba laifi saboda mu san ina yake kaza kaza kaza amma da a ce hakan da muka yi laifi ne to ai ga ranar da in aka yi ma bayan laifin ma an yi rashin kunya ranar tashin kiyama a ce kuma za a kama wa Allah kafa da wani gashi waje a rabbuka wani malaku gashi ya zo wajen tashin kiyama ai nan dai zamu iya kafa hujja ko mu ce to wallahi nan dai duniya abin da za muka yi wannan ta'asa saboda ba mu ganka ba amma ranar tashin kiyama wa ashraqatul ardi bi nur rabbiha qasa ta ya haske da hasken Allah ba wanda zai ce ban gan shi ba kuma gashi ya zo sai dai ganin rannan ba gani ne na arziki ga wani ba ganin fushi ne ga rannan ganin barawo ne ya je ga alƙali ai ba ganin arziki ba ne rannan to ganin fushi ne wani zasu rannan to ga Allah tabaraka wa ta'ala ya zo ran tashin kiyama amma ga waɗannan mutane suna mu je mu nemi wanda zai cece mu kaga da laifi ne ai da rannan ne aka fi laifin ma ga Allah ka je ka nemo wani kaza kaza to kowa ya nemi wanda zai kamun kafa da shi wajen Allah kawai ne zo ya fi ba wanda ya zai tafi shi kadai kai kamun kafa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kamun kafa da sahabban manzon Allah kai kamun kafa da ƴaƴan gidan manzon Allah kai kamun kafa da masoyan manzon Allah su ne shekun ne kai kamun kafa da su gangariya sai ga Allah yake mu tsoron Allah ma sannan mu yi tsari ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasilata to to shikenan sai su bizalika fa yaqulu sai sai laustashfa'ana da mun yi kamun kafa ila rabbina zuwa ubangijinmu sai rihuna da sai Allah ya hutar da mu min makarina daga inda muke nan ko hutar ce ma a tafi amma zama wajen nan ya dame mu inda muke zama inda shikenan fa ya tuna adama to sai su zo wajen annabi adam shine farkon annabi shi ya kawo mu duk gaba kida fa ya tuna adama sai su zo wajen annabi adam ai ba kirari anta adamu abul bashar kai ne adamu uban mutane in sannu uban kowa da kowa kenan khalaqaka Allahu bi yadi Allah ya gaya mana ya halice ka da hannunsa na kudura lalle kai babba ne idan ka zo za ka aika mutum ya ma samun kafa ai sai ka gina ma shi ko in kai ba wulakanta ai ba zai je ba to ga ta ana ta kamba mu Adam Allah ya halice ka bi yadi da hannayensa na kudura wa askanaka jannatahu Allah ya zauna da kai aljannata wa asjada laka mala'ikatahu Allah ya sa mala'iku sun ma sujada wa allamaka asma'a kulli shay'in ya sanar da kai sunan komai to ka ji wannan kirari da muka yi ma to ga bukatar mu li tashfa'a lana inda rabbika neman mana ceto wajen ubangijin hatta yurihuna har Allah ya hutar da mu min makanina daga inda muke zaunan nan mu mun gaji daga inda muke zaunan nan har Allah ya hutar da mu daga inda muke zaunan nan qala sai manzo Allah yace fa yaqulu sai Adam yace lastu hunakum kai ban isa ba ina ma'anar lastu hunakum zauna malam lastu hunakum ni ban isa ba Adam ya gaya musu haka, lafi huna ku ba isa ba, ƙala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, wai ya zukuru ka fi atahu, sai Adam ya faɗi laifinsa, allafi asaba wanda ya same ka din nan wanda ya yi, haka lahu mina shajarati, ya ce ni da na ci bishiya, Allah ya ce wala ta ƙara ba hazi shajarata ka kusa da wannan bishiya ni ko na ci, wa kannu ya an haga shi an hana ta, yanzu in na je aka rike ni waye zai je kamo ni, ba zai je fito da ni, ai ni ban isa ba. walakin sai dai itu nuhan ku tafi wajen annabi nu uwai ta zuwa ceton nan wani laifi ne da zai ce ya kan ma ku kara wannan ma a ga shi ma ya bada wani hanya shi dai ba zai iya ba amma ga shi ya faɗi wanda zai iya itu nuhan ku je wajen annabi nu awwala nabiyyin da aka hullahu shine farkon annabin da Allah ya aiko ila ahadil ardi zuwa kan kasa fa ya tuna nuha ma'aiki ma'ana rasulu fa ya tuna nuha sai su wajen annabi nu fa ya kulu sai ce ya nuru kai ne kaza kai ne kaza a yi mai kirari to wai me kuke so ne ka je ka karɓo mu wajen Allah ka je kai mana ceto fa ya kulu sai annabi nuhu ya ce lastu hunaka ba zan iya ba ba isa ba ba zan iya ba wa yadhkuru ka bi'atahu ya faɗi laifinsa allati asaba wace ita ma yayi su'alahu tambayar sa rabbahu ga ubangijinsa bi gairi ilmi cewa Allah ya gafara rabbi inna inna inna bini min ahli Allah ɗana yana daga cikin iyali na ya bashi kaskaitar da shi wato wannan abu da ya faru walakin tu ibrahima amma ku wa annabi ibrahim kalilun lahi shi kalilun rahmani shi ne badadin allah shi ne masoyin allah ku je wajen annabi ibrahim badadin allah qala manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ya tuna ibrahima sai su zo wa annabi ibrahim to wa'annan mutane su waye su dai ba annabawa ne da su kuma su ma kansu annabawa ne to ka gani ko ila mala'iku ila waliyan Allah salihan bayin Allah su duk suke kawo wa'annan wanda dama sun saba a nan duniya wanda ya karyata yake sharri ya tafi ya ce ya ce ka kowa ya Allah kamun kawa kowa ya yi tare to ka je ka kamo shi ka ce to zo kai mana tare yau zo kai mana tare yau to fa ya tuna Ibrahim sai ya kullahu sai zuwa annabi ibrahim a yi mai kirari fa ya kuru sai annabi ibrahim ya ce inni lastu hunaka ban isa wannan ba wallahi wa yazkuru salata kalimatu sai annabi ibrahim ya faɗi wasu kalmomi guda uku sababa hunna da ya karya a cikin su ba fa karya ce irin tamu ba taura yayi akwai sarkin misra duk in ya gama ta kyakkyawa yana kwace ta a hannun mijinta da ya gama ta annabi ibrahim saratu ya ce wannan wace ce ta haka annabi ibrahim ya ji tsoro in ya ce matar da za a kwace ya ce ya uwa ta ce yana nufin ya uwarsa cikin addinin musulunci masu ka ba ya uwarka ce ta addinin musulunci ba to ko ya uwarka ta jinin in dai ba ya uwa ce shagiƙiya wacce ta haranta ba an hana ka aure abokiyar wasanka ta ba hana ba ko ya ce ya uwa ta ce to wai ba wannan kalankiyan ma da yana tsoro kan Allah ya rike abin da gaske to ina mu masu shirkota ina masu shirkota kuma ya sare gunki ya ɗora gatarin a jikin babban da aka zo aka ce waye yi ce waye aka gani da gatari ne yau wanda wanda aka gani da gatari ba a cikin kabiru hun haza wannan babban ila ƙananan ne suka yi mara rashin kunya da yaman ma'ake su sun mani ki su ala ru'usi laqad alinta ma haula yan su da kan suka ji kunya suka sun kai ai ka san ba sa motsi ya ake zai iya faskare to ba faskare ba ya ake ya zama Allah ko motsi baya yi kaga ai kira ne amma wai kan Allah ya ce to me yasa kace ba kai bane me kake tsoro ni da mama aika ba ka tsoro waje na to to wannan kenan tsara gumaka da wannan matarsa ya ce ya uwata ce sai ran da za a tafi bautar gunki yana yaro babansa ya ce dole a fita da mutanen sama saboda ya dan so matawa ya ji aka ce to a sa shi gaba dan yaron nan ka a kyale shi sai ya ce inni sakimin ya kwanta yake wallahi ba da lafiya ba da lafiya ta gaba da to shi yana in dai lafiyar da zan je in bauta gunki ne wallahi ba da ita akwai ƙarya a ciki to ka Allah ya ce me yasa ka ce ba ka da lafiya sama lafiya ka kalau ka a karba to wa'annan ya ji tsoro ya kai ya je kaga sai dai Allah ya karbi mu mala to yanzu mu din nan masu kaji wannan ƙarya ce ba ƙarya ba mu yana tsoron dai yanzu a cikin waye zai tan tunkari Allah ai dole kai tsaka mun kafa malam dole kuma kai din ma ai dan adam ba mahaukaci bane duk wanda kaji dan adam yana kama kafa da shi ai sai da ya auna shi a cikin ko ai in kaji dan adam yana cewa Allah ka bani albarka wani Allah ka hada ni da wani ran sace ai sai da ya auna ya ga lalle wannan nan ne ko ha kawai zai kwaso ko wanda da magari ya ce Allah ya hada shi an taba yin irin wannan rigima ana manyan malaman ne kuma ko kuna cewa shehun nan ku za su yi kaza kaza kaza sai ce kaga mala ba wai za su ce to bari mu yi wani abu ni da kai ni yanzu bari in yi addu'a kai ma kai duk inda Allah ya kai shehu Tijani Abul Abbas duk inda Allah ya kai shehu Ibrahim Kaula Allah kai ni wannan wajen ranar tashin kiyama Allah dan sunayenka dan zafinka dan kaza ce to kai ma faɗi duk inda Allah ya kai naka malaman Allah ya kai kai na san inda suke to kai maka san inda suke ba mun san inda namu suke shi za ka makawo da mai ilimi da jahili ba za su haɗu ba kai ba su haɗu ba to yanzu annabi ibrahim yana tsoro kai da wannan ƙarya to ina mu kuma malam duk an yi ƙarya ai dole ai kamun kafa walakin tu musa walakin ku zo in tu musa ku zo annabi musa alaihi salatu wa salam abda annabi musa bawa ne atan atahu allah taurata da Allah ya bashi at-taura wa kallamahu Allah ya magana da shi wa qarrabahu Allah ya kusanta shi najiyan abin wato tserawa kala sai manzo Allah ya ce fa ya tuna Musa sai zuwa annabi Musa fa ya kulu sai annabi Musa ya ce inni lastu hunaka ai ban isa wannan ba ta ina wa yazkuru kadiata sai ya faɗi kuransa da yayi allaji asaba wace yayi qatlahu annasa cewa ya kashe mutum amma sai mutumin nan kafiri fasa ga fa wannan zini shi ati allazi min aduji ko dan uwansa ya nemi taimako da shi ba isra'iliye bakin da zai cuce shi annabi Musa karshe da ya buji bakin dan sai ga bakin da ya mutu sai yana jin tsoro ka aje Allah ya ce ai kai har rai ma ka kashe mu ran kafiri ba ina wanda ya kashe ran musulmi ba ina ma suka kashe kashe su ji wannan kissa ta Isra'il hadisi ne ingantacce sahihul bukhari ku je wajen Allah da jini a jinin mutane ku ce ni ga annabi Musa kafiri ya kashe kuma da kurkure ma da kuskure ma ya kashe shi amma yana tsoro ya je wajen Allah ran tashi kiyama ka Allah ya ce ai kai har rai ma ka kashe mu to Allah ya sauke walakin utu Isa amma ku zo wa annabi Isa Abdullahi annabi Isa bawan Allah ne wa rasulahu ma'aikinsa ne wa ruhallahi ruhin Allah ne wa kalimatahu kun fayakun ne na Allah qala sai manzo Allah ya ce fa ya tuna Isa sai a zo dan annabi Isa ai ma wannan kirari fa ya kulu sai Isa ya ce lasto la ka ai wallahi ban isa ba ai ni laifi na ma ya fi na kowa ni da aka ce min Allah yanzu in na je Allah ya ce sanda zuwa Allah sanda zuwa Allah ita ai ni na ya fi kowa ba wanda zai iya zuwa ya kawo walakin tu Muhammad amma ku je wa annabi Muhammad abda annabi Muhammad bawa ne gafarallahu lahu ma taqaddama min zambi Allah ya gafarta masa duk abin da ya gabata daga zunubin sa ma ta akara da abin da ya jinkirta shi da yayin ma an gafarta ma bare da yin ba shi ba gun ba gun magana gare shi ko da yayin ma an gafarta masa to bare kuma bai yi ba ku je wajen wannan kawai ku tafi wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kenan ma ta kaddam min zambi wa mata hayatuni manzo Allah yake sai a zo mu sai mana ya rasulullahi ga ya mana miji hayatuni sai zo mu fa atta azinu ala rabbi shikenan a ce mun ceto ai ba wata magana barin iya ba gobe ai dama na wani dama na wani ana laha ana laha dama ta wace ina kuka je sallallahu alaihi wasallama imana inda kowa yake tsoro kai ka fito kai bajinta a wajen ai shine kai bajinta ko amma da kowa rubutu ya ce zai iya kuma Allah ya zo ina cewa ni ne mai ita ne ai ya yi kokawa kenan ko amma ran da kowa ya ce ba zai iya ba nan kai a kari ka ce ai dama na wani dama na tsaya na tsira muku ido ne ga yadda za ku ai dama nawa ne fa asta azinu rabbi manzo Allah yace sai in nemi izinin uban in nemi izini ala rabbi sai in je in nemi izini ina so in gana da Allah fi gari a gidansa yanda ya dace da shi to fa an ce gashi ya zo al'akira Allah makani da zamani duk ɗaya ne Allah ko ina gashi a lahiran gashi a waje amma sai in je gidansa in nemi izini tare da shi yanda ya dace da Allah saka da wani gida ne a gina ko ba abu hazaransa ma'ana sai in zo fadansa tabaraka wa ta'ala amma dai fi dari shi za su ta haula al'arshi a'a mazidan alal husna wa ru'yat rabbil alamin bi darihi wannan hadisin shehu ya faɗa a wannan bai bayan ka samu aljanna Allah ka azurta mu ru'yat rabbil alamin ganin ubangiji gidari a gidansa da haka diwani wanda bai karanta hadisi ba zai iya fassara shi ba ba kowane gaula ne zai ce zai kafa fassara sa ba wanda da yanzu bilali ya ga yo Allah ma hawa gida ne da shi to hadisi sahihi yake faɗa sahih bukhari yake faɗa hadisin ce so bilali yake na sai nemi alarabi bilali a gidansa fa yi ƙuzalu li sai amin izini a ce a shigo shigo shigo an yi ma izini فإذا رأيته إذا نبنش وقعت ساجدا ننزل كده صلى الله عليه وسلم biyan da ya maganin ubangiji da gaske amma shi kansa to ina kuma wani wani da bai taba ma ba gani in ya gan shi a zama me laifin sa manzo Allah da ya saba ya gan shi a Isra'i sau nawa yayi kaza in kuma gani ne ko na mafarki ko na insilaki ruhi dun wannan karatu sau wajen 34 ko ko 34 dun mun abu amma ya ji nan na gan shan shi ne fa a kirru sajida idan ra'aitu wa qatu sajida idan na gan kawai sai wadi ma ne sujada fa ya jabu ni sai ya kyale ni ma sha Allah wane mutum manyan makiya sai ya kyale ni ma sha Allah an ya da'ali yanda ya so ya kyale ni fa ya gudu sannan sai ta irba Muhammad Muhammad daga daga goshinka wannan kyalewa ba ta wulakanci wace saboda kirarin da yake da ake so ana jin daɗi kenan irfa Muhammad ko ko dan mutum ya san ranar da ya babba ce wa'azi kenan irfa muhammad daga kanka ya muhammad wa qul yusma fada ana jin din me zaka fada fada sarauta tana da ranar sarauta ce wannan liman mulku yawma yau mulki na waye kowa ya shiru kala rawu ya ce wani zai ce da wani sarki ko yalla bai ana ana magana yalla bai liman mulku yawma yau mulki na waye kowa ya shiru sai an yi dubunnan shekaru ya ce lillahi alwahid alqahar na Allah ne makaɗaici ne rinjaye imana kana arifai kenan su dama sun san lillahi alwahid alqahar liman almulku sun san duk mulki lillahi alwahid alqahar Allah ya ce طالما تكلمت وسكت طالما تكلمت وسكت واليوم اسكت فانا اتكلم da yawa kuka ta yin kuka faɗa abin da kuka ga dama a duniya ne muku shiru to yau kowa ya shiru ni zan yi magana tabaraka wa ta'ala rana ce ta jalala kwarai da gaske kulli suma faɗi ana ji wasfa'atu shafa ceci duk wanda kake so an cece shi sallallahu alaihi wasallam wasaltu uda roki a baka duk abin da kake so kai an yi approval duk abin da kake so an gama fa arfa'u ra'asi shikenan manzo Allah ya ji dadi sallallahu alaihi wasallam daga kaina fa usni ala rafi'in wa Allah kirani sarki sai da kirari in wa Allah kirari bi sana'in da kirari wata hamidin da godiya yu'allimuni lannan Allah zai sanar da ni sai zuwa san me ba sai rannan zai sanar da ni summa ashfa'u sannan in nemi ceto fa yahuddu li haddan sai Allah ya ce to je ka kashe ci kaza kaza kaza kaza sai a iyakanta fa aka rujo fa udikilu hum jannat sai fito duk shigar da su aljanna wa inna adadin qala qatadat qatadat yace wa sami'tu naji manzon Allah sahabi ne naji manzon Allah aidan bayan ya faɗi haka ya kula na cewa fa aka rujo sai in fito wa ukhrijuhu minan nari shi mai ruwaya Anas ce sai in fito in shigar da su aljanna qatadat yace ni kuwa na ji ya ce sai in fito sai in fito da su daga wuta sai in shigar da su aljanna ai dai daya ma'ana dai shigar da su aljanna ta faru fa ukrijuhu fa udkiluhum fa ukriju fa ukriju fa ukrijuhum minan nar wa udkiluhum aljannata sai in shigar da kila anas bai faɗi fa ukrijuhum minan nar ba amma sai ya faɗi amfanin kawai shigar aljanna ai shigar aljanna dai shine muradi ko to fa udkiluhum aljannata summa a'udu saniyata manzo Allah yace sai in ga haka fa bai isa ba sai in kuma koma wajen Allah na biyu fa asta'zinu ala rabbi sai in nemi izinin ina so in gana da Allah fi dari a gidansa fa yi ubanu bi sai amin izini fa idza fa idza ra'aytuhu idan na ganshi wa qatu sajida sai in kuma faduwa duk da an gani sai an kuma fituwa dinnan yanda Musa nan ya ah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba idan Allah ya bayyana din ranar tashi yau mai tushafa an sakin yace idan kowa sai ya mutu sai dai ba mutuwa ta irin ta duniya ba kowa sai ya karra Musa sai ka manzalla yake ni ne farko wanda zan bude ido na ni zan watsake in ba sai in ga annabi Musa a tsaye kam ya rika makan jama'a al'arshi sai in ce to ya aka yi ne ko kuwa shi ya riga ya yi tasa mutuwa tun a turu sina in dai mutuwa ganin Allah da shi ya riga ya tun a turu sina ko an saka man ne sai in san dai i haka ne shi wato an saka man da tasa jazaba to isauri ka mutu dai na ganin Allah tun anan sai a saka ma a can wannan kuma ka je ka tambayi kuma shehun da su ba su za su gaya ma yadda abin ya ce ki sauri to fa wannan kuma ba mu musulmi kaɗai ba a sakin soji suna da wannan fa addini ne su ma sai dai soke shi aka suna cewa annan musa isa ya ce duk wanda bai mutu sau biyu ba ba zai shiga masarautar allah ba ka yi mutuwa farko sannan kai wannan mutuwa ta gaske ko ko duk wanda ba a haife shi sau biyu ba ba zai shiga masarautar allah shi suke cewa born again wannan haihuwa ta biyu da kuma mutuwa ta biyu duk ga baki ɗaya sai mazahiru kuma da haƙa'iku suna cewa tirilisi na duk ga baki ɗaya to sai dai an so saboda sun cancin ga abubuwa da yawa kar ka ji tsoron a ce abinka ya yi kama da irin na nasara shi ya nuna ma naka mai asali ne ai su ma da addini ne shi ya nuna ma mai asali ne yau ana so a ba mutum tsoro a ce kai kama da kirista kai ka oh kai kama da kirista ai shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa bihudehu muqtadi duk shirya annaba nan kai koyi da ita ai su ma daga Allah ne abun su ba dan sun cancanja ba an soke su kuma in ana so a zauna lafiya in ba sai ka an soke din ba to dale su wal yahkuma halul injili sai ka hukunci amma sai da injila ta gaskiya inda suna da ita duk da ba su da ita yake nan sai kuma faduwa in yi sujada fa iza ra'aytu idan na kuma ganin sa shikenan sai in kuma faduwa idza waqati sajida kai da uni sai ya kale ni annabi ma ma sha Allah an ya da an yanda ya ga dama ya kale sun mai gudu sai ya ce irfa Muhammadu Muhammadu daga kanka wa qul li suma fada ana jin me zaka fada wa shafa'atu shafa kalan sarki kenan dan kai a sai ba a gaya ma bane ka ayi kaza shine ba wai ba a gaya ma bane ka ayi kaza ko ku- ai an ai an gaya muku ka ai kaza ma'ana wai shine ya faɗa ka abu da ce na gaya muku ba a sai ta kenan ko to faɗa ana ji wa shafa'atu shafa ne mu ce kan duk wanda kake so an cece shi wa saltu uda roki a baka sallallahu alaihi wasallam qala fa arfa'u ra'si manzo Allah ki sai in daga kaina fa usni ala rabbi sai in wa Allah kirari bi sana'in da kirari wata hamidin da godiya da kirari da hayyau yu'allimuni da zai sanar da ni a nan wajen qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma ashfa'u sannan ne muke to fa yahuddi bi hadda sai Allah ya ce to ka ceci kaza ka ceci kaza ka ceci kaza ka ce fa aka rusu sai in fito fa abkiluhum aljannata duk sai in shigar da su aljanna qala qatadatu qatadatu yace ni kuwa yanda naji manzo Allah ya faɗa sami'tu naji yana cewa fa aka rusu sai in fito fa ukhrijuhum minan nar sai in fito da su daga wuta wa ubkiluhum aljannata sai in shigar da su aljanna in aka bi ta hadisin qatadatu shi wancan babban ceto ma an yi an gama yanzu ƴan ragowar ma na cikin wutan su ake fitowa da su su ake kwasuwa tun na wutar ma manzo Allah ai har maliku sai ya ce wai Muhammad yau za ka ba Allah ya azaba Muhammad yau koyi za ka ba Allah ya azaba wa'inda aka dan fita aka yi smogal din su ma aka shiga da wutar da sai manzo Allah ya zo- ya shiga wutar ya ji ya fito da su sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka mata alkhair fa usni ala rabbi sana'i wata hamidin ya yawa ni ku abin da naji ya faɗa kenan fa ukhrijuhu minan nar wa udkhiluhu jannata thumma a'udu salisatan manzo Allah ya ce in ga wannan bai ba sai in kuma dawa ta uku sun ma'udu salisa nan da ta uku fa aska azulu ala rabi in kuma neman izini fi darihi a gidansa ga ubangiji na fa yuzanu bi a kuma min izini fa idza ra'aytu in na kuma ganin sa wa qa'adu sa na kuma faduwa ne sujada fa ya dauni sai Allah ya kyale ni masha Allah an yada ani abin da yaso ya kyale ni kuma ya kulu sannan ya ce irfa Muhammad Muhammad daga ko daga kanka wa qul yusma fa dai ana ji washfa'atu shafa roki a ba ce nemi ceton duk wanda kake so an baka wa saltu uda roki a baka ala fa arfa'u ra'si sai in daga kaina fa usmi ala rabbi wa Allah kirari in wa ubangiji na kirari bi sana'in da kirari wata hamidin da goyi kirari da yau yu'allimuni da zai sanar da ni ala manzo Allah yake summa ashfa'u sannan in nemi ceto fa yuhuddu bi haddan sai a kuma iyakan kai fa aka rujufa udkilu jannata sai in shigar da su aljanna قال قتادة قتادة يجي وقسم يجي وحنا أكلنا ما نادينا شاء فأخرجوا فأخرجوا سيئا فتوا وأخرجوا من النار وامتد سودا قوتا وأدخلوا من الجنة شكت سوء الجنة حتى ما يبقى في النار سوف أنمك حتى يا زما با wanda zai zauna a cikin wuta ba wanda zan bari a wuta illa man habasa alqur'ani sai wanda qur'ani ne ya tsare shi ma'ana bai zo da la ilaha illallah ba sai wanda ba shi da la ilaha illallah kawai shine ba ni da ikon fitar da shi amma dan wani sabo ko dan wani zunubi ba wanda zan bari a wuta sai dai wanda ba shi da la ilaha illallah mu rike ta da kyau sai dai wanda ba Allah ya sa mu zamu ke kan ma gabaki dai manzo Allah ya ba mu izini ma gabaki daya imana iyaye za su ceto abokai na Allah wanda aka haɗu dan zatin Allah za su ceto ma'aikata za su ceto ma- malamai za su ceto gashi nan Allah zai buɗe kofar ceto kowa dai ya rike hanyar da yake da kyau in malamin ne ya rike ilimin ba dan kuɗi ko dan kaza in Allah ya bashi ya gode amma ilimin ya fi wannan duk da Allah ya bashi in wane ne din kowa zai rike abin da yake kai kan mutum ya sa wasa a ciki ya ga bashi a cikin wa'annan ai waje ba alaihi kuludu ai ba zan fitar zan fitar da kowa sai wanda shi an ce zai dawwama a ciki sun matala hadhihi al-ayati sannan manzo Allah ya karanto wannan aya asa in ya asaka rabbuka maqaman mahmuda sallallahu alaihi wasallam wa qala manzo Allah ya ce wa hadha al-maqam al-mahmud alladhi wahidahu nabiyukum wannan shine maqamin abun godiyan da aka yi wa annabinku alkawari da saka masa alkhair
وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا nasira wa qurrati wannan aya ta sauka wannan zalla wannan aya ta sauka lamma udura bil hijrat yayin da aka hori manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira ya fita daga Makka ya tafi Madina sai Allah ya ce masa to in ka kama hanya zaka fita din nan ga addu'ar da zaka yi wa qurrati adkilni Allah ka shigar da ni al madinata madina mutakalla sidkin shigarwa da zaka yaddar da ni da ita la ara fihi ma akrahu ka in ga wani abu da bana so a garin da za a kai ni Allah ka yalwata min a garin Allah ka bude min garin addu'a dai ka ce Allah ya Allah ya hada ni da alheri a garin kaza shine Allah in na shiga Madinan nan Allah ka yi shigar da ni shiga yaddajiya wadda ni kai za ka yadda da ni kuma ni kai na in yadda da duk abin da yake garin da duk abin da za ka bani kan ga abin da zai bakanta mu a cikin garin ma'ana Allah ka buɗa mun a garin wa akrijni Allah idan ka fitar da ni min makata daga makka din nan ka fitar da ni mu kuraja sidikin fita ta gaskiya ikirajan fitar da la altafitu bi qalbi ila ba zan ƙara begen maka ba ba zan ƙara tuna ta ba ma sai dai in na zo ibada na bata kenan dan Allah haka waliyai suke idan suka bar gari da hijira to sun bar shi kenan dan Allah ko wani buɗi ya same su za su je dai su ziyara su komai kuma ko sun mutu suna cewa abin da su a garin nan da suka yi wa hijira duk wanda ya bar wani waje dan Allah ya je wani waje dan Allah to ya ce ko ya mutu abin da shi can inda yake ka amai da shi can inda ya taso saboda sunansa mai hijira alherin wannan zai same shi to ka fitar da ni min makasa daga maka mu kura da sulkin fita ta gaskiya ikirajan fita la alta fitu bi kalbi ba zan ƙara waiwaiwa da zuciyata ilaiha zuwa gare ta ba waja'alli min ladunka Allah ka sanya min daga wajenka sultanan wato kuwatan karfi nasiran mai taimako tansuruni biha Allah ka bani wani karfi da zaka taimake ni da shi ala adaika abu samakiyanka to Allah ya karbi addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ila wannan shine fassara Allah ka a jikin ni ka shigar da ni Madina shiga ta gaskiya na shiga ne dan kai kuma ka bani duk alheri Allah ka fitar da ni daga na fito daga maka fita ta gaskiya ba dan na ki su dan wani duniya ko a'a dan zatin ka na basu to Allah ka sa in manta da ita ma sa ba ni karfi na ka ba ni taimako to wannan kenan au ko ka fassara ta a jikin ni Allah ka shigar da ni fi amrika a cikin lamarinka allazi arsalta ni bihi wanda ka aiko da shi minan nubuwati na daga annauta mutakalatin ce shiga ta gaskiya wa akarjini Allah ka fitar da ni minar duniya daga duniya din nan wa karkuntu bima wajaba alayya Allah na cika ma abin da yake kaina Allah yanzu ka rubuta ni annabi to Allah ka sa ba zan bar duniya ba sai na cika ma duk abin ka zo wajen ka akwai wani ragowa abin da ka sa ni ban yi ba ila abin da take nufi kenan bima wajaba alayya min haƙƙin nubuwatu na daga haƙƙin annabta mu kura da su dukkan mafita ta gaskiya wakila kila fasarata a jikin nifi da cika Allah ka shigar da ni cikin bunka to wannan kowa da kowa ya shiga kenan kowa da kowa zai iya faɗa haka ka shigar da ni cikin bunka mutkala sirfin shiga ta gaskiya wa akarjini Allah ka fitar da ni min almanahi na daga abubuwan da ka hana makaraja sirfin fita ta gaskiya ko kuwa a jikin ni Allah ka shigar da ni haitu a dukkan duk inda ma za ka shigar da ni duk inda ma za ka kai ni Allah kai ni matkala sirfin kaiwa ta gaskiya alheri ne ya kai ni ya zama je ko na je ibada ne ko na je neman kuɗi ne ko na je dai wani alheri ne na alheri da ya kai wa akarjini mukra da sidqin duk inda za ka fitar da ni ka fitar da ni fita ta gaskiya wala ta ja'alni kakka sanya ni adkulu bi wajhi in shiga wa wayannan mutane da wannan fuska wa akarji bi wajhi in fita wa mutane da wannan fuska munafiki kenan ko zuwa jahaili da fuska guda biyu to kakka sanya ni haka ma'ana domin ma'anar wannan aya la ya kuna shi mai fuska ba zai zama wato yadda ji wajen Allah ba wani wurudi tilkal ma'ani sabida faruwa sabida faruwa wa'annan ma'anoni gaba ɗaya ba wanda ba su fassara da wannan ma'anoni ba tilkal ma'ani ista'amala hasufiyatu sufaye suke karanta wannan aya a wurdudukan su dan ta zama dan zatin Allah dan dan Allah ya karɓa ma kai duk abin da zaka kai dan Allah kai duk abin da zaka ka bari dan Allah ashe wannan aya addu'a ce kafitacciya da ya dace za ka ji ɗan mutane suna cika addu'a da ayoyin Qur'ani ko to ya dace mutum ya haddace wannan aya ma ya dinga cika addu'a da ita wa qur rabbi adkilni mudkhala sittin wa akhrijni mukhraja sittin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira saboda waɗannan ma'anoni su baya suka rike ta tana daga cikin wurdan su sabi ala hasbil maqasid abu da kowa dai kowa bukatarsa to ake ko me za ka yi da kyakkyawan niyya kuma ka roƙi taimako a ciki sai yayi to mun gode Allah saboda haka ashe mu mu da zantan da zantan da ma da muke yi ma dan yan wayansu amfani da duniya ai shehu yana nan ya sake ta ko rabbal ibadi gafiran zunubi wa qabila tawbi li taqbal tawbi bi ɗaya baji tuka ilahi ta'iban wa taliban wa khafi'an wa a'iba bi manzilin mubarakin tunzilni wa fahuna jami'a man qasadani ajru fi yudal ilmi wal arzaqi li zumrati wa hazban akhlaqi nalatum al aswa wa qasul mihana kadarikan hum wa akthar minana ذلل لبعض منهم الأقدام فالتصنع لهم ففيك هام لين لهم من لين الحديد لمن أردت من لمن أردت وارفع القيود نراه في البحث والركاء ولي ديانة مع الآلاء يمنا وصحة وبذلا زائدا سقها لأهبابي وأبقى آبدا من إيبة أزي إلى الظواهر وأنت تدري باطني وظاهري نال المنى من قد أتاني أولا وآخرا يا آخرا يا أولا زال عن الأحباب كل ضير وقد أتاه منك كل خير لا ضره تنافس في الفاني إذ كل ما يرون هنا فاني حيتهم ويتسلى كفء النعم ونجنا من غضب ونقم مصدقين متصدقين وصائمين دار حافزين باء النفوس سمى والأموال كالمؤمنين حفظا أحوالا أجب يا رب بسر الذات وسر الأسماء أو الصفات رب يا رب فتميت إلى ما قصدت أجريه النيلة كما أجبت كل عبد سأله فيما مضى فحقق أن الأمل أنت الذي ترزق من تشاء متى تشاء كما تشاء ما شاء وأنت أكرم وأنت أرحم وأنت أجود وأنت أعلم أنت الغني القادر المريد ولا يكون غير ما تريد نظر لطف ثم أخذ كادي إذ أنك الحي الوجود الكادي تقلب الأعيان بالأعيان فلترفع إلى قوام في أزمان خرلي صحبا فضلا وخرلي من كل شيء خيره وكل يا رب بالهادي وسهب الهادي فلتك سهبي كل شر قادي رب الأمين آت بالأمين كل مطالبي لكل هين آت العبيد أبويا هو عجلا لبالإجابة أحب الأجلا لما تأوت أراني نلت كل المطالب وإني فزت ما قد كنت خائبا من ربي بل كلما أوت شكرت أو بي نعمه في ظاهر وباطني أزوج لي في الغيب والمواطن زالت تكدري وذاك أعظم موهبة وهبها من يكرم لدى حوالي إيبة فلتقل دا كل شرور أبدا وصرمدا يا رب صليا على المختار وآله وساب الأخيار نعم الشفيع المصطفى ونعم اليل وسيلة أزال الجمع وانا كاجي دليل da shehu ya sa mana ita kenan galibi shehu ne su ne mana izinin ta shehu dan dan shehu alhaji ya mana izinin ta duk an yi da wazifa a karanta ta kuma mun yi tafiye tafiye da shi duk inda aka sauka da mun shigo ɗakin kafin a fito da kaya daga mota ko a fita a shigo da kaya zai ce karanta rabbal ibadi ashe wannan ne karatu gashi kafin a ƙara ta shigo da kaya ana ta shigo da kaya amma kai an zo da kai ana karanta rabbal sai an karanta rabbal ibadi din nan saboda rabbi anzilni rabbi anzilni munzalan mubarak wa anta mudkhala fi dikin wa adkini mukarraj wa adkini mukarraj fi dikin to shine da rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzali shine madinan din jidda arab to wannan kenan mutum ya dinga karanta shi dan mutum ya zama nufinsa dan zatin Allah kuma za ta tsara masa nufi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda yake karanta ta kullum sau ɗaya ko safe da yamma Allah zai yalwata masa tabaraka bare wanda ya karanta ta 25 ga kowace bukata ce zai same ta duk gaba kida ko bare ma kuma zuciyarsa ta tafi cikin Allah tabaraka wa ta'ala gaba kida to
وقل جاء الحق وزهق الفاعل وكل عند دخولك يا رسول الله كفدا yayin da zaka shiga maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya taimake shi bayan ya yi hijira ya ban Madina yanzu wannan ayar da wannan ta bayan ta tsakanin su ma shekara wajen nawa tsakanin shekara wajen takwas yanzu ita kokon rabbi a cikin ni mutakalla su cikin ranar hijira aka aka ta sauka ranar hijira wannan kuma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamo hanya kuma zai zo ya kama makan kuma manzo Allah ya dauro yaki za a zo a fato makata to yanzu ga shiga ta za ka fato makata wa kul ka fada inda dukulika makata in za ka shiga maka wai ikon Allah za a ga bayin Allah ko me sai sun ce ka yi addu'a in gari za ka shiga sai an ce ka yi addu'a in gari ya waye sai an ce ka yi addu'a kaga waya ne yana ganin duk an wahalar da kai to haka ne dan dai ka dinga ganin alheri cikin komai yanzu ji manzo Allah zai fita da aka ce ya addu'a zai shiga ma ka yi addu'a in ka duba hadisi addu'a ko kaya za ka sa sai an yi ce ka yi addu'a ko sabon gida addu'a ko menene addu'a duk gaba gida dan a samu albarka cikin abin ake nema to wa kulka faɗa inda dukulika makata yayin da zaka shiga maka ja alhaqu kace alislamu addinin musulunci ya zo addinin musulunci ya zo shine gaskiya din wa zahaqal batil batil qarya barna kuma alkufru shine kafirci zahaqa ya gushe shi ko wannan ya gushe innal batila kaga kafirci dama kana zahuqan dama za'ilan gusashe ne mun mahillan zasan sannan ne gusashe ne da kalar rasul sallallahu alaihi wasallama ka'abata manzo Allah ya shiga ka'aba wa fiha salasu mi'atun wa sittuna sanama akwai gunki 360 ya kewaye ka'aba haka yake a wannan lokaci wanda Allah ya da'anuha sai manzo Allah ya dinga sukan gunkin nan bihudin da sanda a hannunsa fi yadi a hannunsa wa huwa yaqulu yana cewa ja'al haqqu gaskiya ta zo musulunci ya zo wa haqqal batil kafirci ya tafi innal batila kafirci dama kana zahukan dama mai tafiya ne sai gunki ya kiba saboda ya bi abin da Allah ya faɗa har sai ta zama ismal azun wannan in manzo Allah ya duk abin da ka gani a Qur'ani din nan da aka faɗa za mu zo gaskiya ne to yanzu kuma iya imaninka in ka rike shi da kyau sai ka ga ashe ismal azun ne da ka faɗa sai abin ya kasance haka Qur'an ne yake ga baki ɗayansa yi manzo Allah Allah ya lakana masa kuma ya rike da kyau da ya nuna gunki ma ya faɗa ayar shikenan sai gunki ma ya kifa ba sai an haka ba ko sai an sa bom ko sai an sa gatari ko a'a shi kawai da ya nuna gunki sai gunki ya tarwatse sallallahu alaihi wa sallam وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين wannan zulmi min alqur'ani muna saukarwa min alqur'ani daga qur'ani wannan min din ba ta wani qur'a jinsin qur'ani mun saukar daga dukkan qur'ani ma huwa shifa'un abin da yake waraka ne duk qur'ani da waraka ne ma'ana duk qur'ani magani ne gaba ɗayansa ko gaba ɗayansa ko ƴar aya kaɗan ko me da inda na qur'ani ne magani ne wannan min din ta bayanin jinsi ce ba min ce ta dan ba'adi ba ma'ana dukkan qur'ani ba tana nufin dan wani abu daga qur'ani ba min ce ta jinsi ai duk jinsin qur'ani ko me a cikin qur'ani ko da tabbafiya da ka dauko kaga dai ai wani fada ne daban to magani ne ko da asariq wa sariqatu qarawo namiji da qarawo mata ai ga wani zance ne daban ba shi da kyau ma amma magani ne Eh, ko da duk wani abu ma da ba a san fada ma dai in dai a qur'ani in dai qur'ani ne ya karanta to magana Allah ce yanzu to wani magana magani ne daban kuma to jinsin qur'anin ake fada Ma- ma'ana dan ka kula da qur'anin gabaki daya bi sha'ani muna saukowa a cikin lamarin qur'ani qaliluhu kadan din qur'ani wa kasiruhu da mai yawan sa shifa'u shi qur'ani magani ne min al-amrad na daga rashin lafiya al-hissiyati ta sarari wal ma'anawiyati da kaboye qur'ani maganin rashin lafiya ta sarari ce saboda abin da yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sahabin nan wa mai wa a cikin fatiha wa mai durika annaha ruqiyatun wa ya sanar da kai fatiha magani ce ma'ana ai magani ce ko to saboda wannan to fatiha ko ita ce wa qur'ani ma'ana duk qur'anin ma magani ne ka iya rubutawa ka sha ka iya saukewa ka iya addu'ansa na ji yana cewa an yi aikin banza an yi kaza kaza kuma na kwanan nan ma dama wani ya taɓa faɗa irin barnar wannan duk wanda ya rubuta qur'ani ya sha ya sha aikin banza baka ga ya wanke shi ba ai wanke wannan da kai ka wanke komai kenan sai wani tsoho ya ja lasifika sai ta yanzu akramaka Allahu idan na rubuta Qur'ani izo 60 a allo na wanke shi na iya tsarkin kashi da wannan ruwan shi haba haba kai ma za ka ce mala'ika ce aikin banza ce da mai jan baki ja za mu tafi wallahi al'azim wannan daga sai ne da kulle na ji wannan wallahi al'azim Allah zai tsayar da ni shaida na ji wannan da kulle na to kuma irin masu wa'azai gashi nan na masallatai da yawa Allah ya ƙara su ya kiyaye mu sharrin su shi ma ya ce duk wanda ya sauka Qur'ani ko a wace bukata ko a nan yayi banza ba shi da wani amfani Qur'ani dan wa'azi aka yi shi ba dan a dinga wata sauka ko ta bukata yayi banza yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu da ana karanta irin wayannan littafai na katika ai ana da ba fada haka ba amma kowa da ka ike shatuwa Qur'ani ya ce karanta shi ka karanta banza to in ba mu in ba mu neman bukatoci da Qur'ani ba da uban me zani salatul fatiha an ce banza to an ajiye ka kuma ka dau Qur'ani an ce banza to me zaka dauka kuma rabbul izzatu man ka dauke shi wata za a ce banza to me ka kai da shi a hannu duk da baki da to Qur'ani qaliluhu wa kasiru kadan din sa da me yawan sa magani ne kuma amradul hissiyati maganin cuta ta sarari az-zahira ta sarari bi dalili saboda dalilin wannan Fatiha din nan manzo Allah ya ce wa mai dirisa annaha rusaitun wa ya san da kai cewa magani ne sahabban manzo Allah suke tafiya shi wuri su yi magana fatiha din ya rari to kuma sai gobe in Allah ya yarda sai mu ci gaba qur'ani magani ne mu karanta shi dan Allah mu yi wa'azi da shi mu yi karatu da shi sannan ko mu za mu zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda qur'ani ya ishe shi magani ba ka Allah ya sama wani abu ya ishe shi magani duk gaba da ma'ana ba wai ka anemi maganin za wanda imanin sa kafuno da kararrawa da FPC to ya je ya yi wanda imaninsa kuma zai iya ɗaukan Qur'ani ma shikenan ya je ya ishe manzo Allah je ku zo min alqur'ani ma shi itu li ma shi itu ku rike abin da ku ebi abin da kuka dama cikin Qur'ani kuma ku aikata shi dan abin da kuka dama na magani ko na abu a tare da salatu fashi Alhamdulillah